da yawan 'yan mata suna buƙatar hakan shin malam akwai bambanci ne tsakani na da wanda yake yin zina a fili a takaice dai ya ce malam da Allah karanta wannan tambaya a wajen tafsirin mata saboda da yawa 'yan mata sun fada cikin wannan matsalar
to wannan dan uwanku ne yaro matashi ya yi ko takarda cewa ya fada cikin fitina ta ƙoƙarin alaƙa da mata da lalata su 'yan matan ta hanyar wato chatin da ake yi da wayoyi da muka yi bayani jiya wayoyin da kuke saiwa 'ya'yanku mata da wayoyin da kuke saiwa matanku watakila na aure shi da kansa ya faɗa cewa ya jarabta da wata baiwar Allah kuma a garinku take suna tare da ita cewa suna wannan abubuwa waɗanda suke na haram to kowane ɗaya mu a cikinmu ya sani cewa duk abin da yake yi Allah yana kallonsa ba abin da za mu gaya ma illa mu haɗa ka da Allah inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ido da ji da gani da abin da hannu ya taba da komai Allah yana gani kuma sai an tambayi mutum wani abin da kake haramun ne kuma hadari ne a rayuwarka kuma ina shaida maka kai ma fa sai an yi da yarka kai aure da wuri ko kar kai aure da wuri ka so ka haifu ko kar ka so ka haifu sai wani yayi da yarka sama da wannan tunda ka lalata yar wani sannan kuma manzo Allah ya faɗa cewa al'ainu tazni wa zinaha an-nazaru ido ma ai yana yin zina zinar ido shine kallo duk wanda zai bude waya ya bidiyo call da wata yarinya ya sa ta bayyana tsaraicin ta gare shi ko ta haska wani abu na jikinta ya gani ya ji daɗi ko ta gaya masa wasu maganganu na fitina ya sani zina yake wa zinahan nazaru wal yadu tazni hannu ma yana zina wa zinahal batsh zinar hannu shine tabawa wal rijulu tazni wa zinahal khutab kafa ma tana zina kuma takawa shine zina kafa wal farji yusaddiqu zalika aw yukadibu farji yana gaskata haka ko ya kareta haka yan mata da suke mu'amala da wayoyi ya rage wa iyayensu in sun ji wa'azin da aka gaya musu shikenan na faɗa na maimaita duk uban da ya kuskura ya bar yarsa budurwa da babbar waya a hannu to duk abin da wannan yar ta yi kar ya zargi kowa tunda ba ku yadda ba 'ya'yanku ba za su rayu ba sai kuma su wannan manya-manyan wayoyi wayoyin da sun fi naku ga yarinya tana rike wayan naira dubu ɗari takwas ɗari bakwai ubanta yana rike ta dubu talatin ya za a yi ta mai biyayya kuma ya za a yi saurayin da ya sai mata wannan wayar ba zai lalata ta ba yaya ma za a iya sai mata wayar dubu ɗari biyar da dubu ɗari uku uwarta tana riƙe wayar dubu sha biyar nokiya da kani kashi ubance yana riƙe wayar dubu ashirin kuma a ce bai za ta hira da shi da daddare ba ai wannan ma wasa ne da ka ku da kanku kuke bari ake halakar da 'ya'yanku Allah ya kawo mu zamani iyaye ba sa iya wa 'ya'yansu faɗa Allah ya kawo mu zamani yarinya karama ta tashi a gidanka yarka ce ka kasa ja mata kunne ka zo kafin ta yi aure an lalata budurcinta daga chatin kuma sai appointment daga appointment sai haduwa a wani wuri zina ta zama ba komai ba a wajen da yawa daga cikin yan mata wannan kan ba ma sai ka faɗa ba mun riga mun sani fatanmu waɗannan yara yan mata Allah shiryar da su Allah kuma ya ganar da su kuma ina shaida muku wallahi duk wanda yake son zaman lafiya a gidansa idan ya aure to ya auri mace mai addini fa alayka bi zati dini ko fadfar bi zati dini taribat yadak duk wanda ya kuskura ya auri mace mara addini wallahi sai ya girbi abin da ya aura ku je ku tambayi masu aure ku samari in ba ku aure ba ku je masu aure su gaya muku bakin cikin da suke gamuwa da shi duk wanda ya auri mace mara addini wannan chatin din da ake yi da ita karfe 2 dare karfe 3 wallahi ko bayan ka aure ta wallahi sai an ci gaba da mun sha haduwa da cases da yawa yarinya a yi aurenta wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ciki ɗaya ko wani abu kaga tana tana mu'amala da samarinta kaga miji ya kama yarinya tana chatting da tsofaffin samarinta kai ma bai kai in ma kai ma da yake banda kai banza ne ba kai kai me ya kai ka na zuwa ka je ka auro yarinyar da take yanyama da samari kuma tunda ba za ta rabu da su ba ba sai ka rabu da ita ba duk mutumin da ya kama wata yarinya tana hira da wasu samari bayan ya aure ta kuma ya yadda ya ci gaba da zama da ita wannan shi ya ga dama ko ta daina kwata-kwata ko a karɓoyar ka samu taɓarya ka niƙa shegiya waya ka daddake ta in za ta zauna ta zauna in ba za ta zauna ba ta haɗa kayan ta fita me ma na zuwa ka bar ta tana riƙe wata waya mai tsada tana hira da wasu amma ka ga namiji ya kama matarsa tana chatting tana video call da wani wai matar aure wai kuma yanzu ya ce indo yanzu ba za ki daina ba ko indo Allah sauwaƙe Allah gyara mana hali da haka wannan abin da yaron na ya faɗa gaskiya ne yana faruwa fatanmu Allah ya ba ku ikon gyarawa Allah ya kare da nan nake so na yi amfani da wannan dama in ja hankali ga al'ummar mutanen wannan gari idan kun lura daga fara tafsirin nan namu tambayoyin da ake rubuto mana tambayoyi ne marasa daɗi tambayoyi ne na lalacewar tarbiyya kuma mu gaya wa kanmu gaskiya al'amari irin na garin nan a saurara kai ɗan hizba kai kaga kai kai baya ji ne da ko ruwan nan dawa da shi kawo shi nan nima ruwan bai ishe ni ba kawo shi nan duk wanda yake son ruwa in an tashi zan yi bayani ne mai muhimmanci ajiye shi idan an tashi muna addu'a sai ku fara rabawa kara raba idan kun lura tambayoyi ne na lalacewar tarbiyya kenan wannan yana nuna mana cewa kamar mun samu matsala ta lalacewar tarbiyya kenan ko wasu abubuwa waɗanda suke suna so su rugurguda mana tarbiyya sun tinkaro mu wannan gari mai albarka ɗazu wani jami'in tsaro ya zo ya same ni da wani malami yake bani labarin abin da ya faru a garin nan cewa yau ake gaya mini cewa wata baiwa Allah Allah ya mata rasuwa an binne ta an je makabarta ga makabartar nan nan kusa da mu da gudu za mu iya zuwa makabartar ga ta a nan a tsallaken nan gudu wasu marasa tsoron Allah wasu marasa mutunci wasu marasa addini mushirkai sun je wannan makabarta sun tone wannan mata sun kwakwale fuskarta ko idanta ko sun sare ko sun yanke fuskar gaba daya an ciri idan an ciri hancin an ciri leɓen bakin kuma aka fito da gawar waje kuma a daren jiya aka yi wannan abun ko shekaran jiya a garin nan a watan ramadan 'yan uwa musulmi watan rahama watan jin ƙayi watan tausayi watan neman gafara watan da bayan Allah suke addu'a suke kuka Allah ya fe musu wani kuma ya mai da watan nan shine watan tsafi watan sihiri watan da zai je tone kabari mutum ya mutu bai maka komai ba ka sare shi ka yanke shi uwar wani ne matar wani ne kakar wani ne yar uwar wani ne dangin wasu ne saboda neman biyan bukata ka je kai wannan abu wallahi wannan abun ni kan ya bani tsoro matuka kuma abu ne wanda yake mai firgice a gari irin wannan garin a ce za a iya wannan abun kuma ba mamaki yanzu wannan abun da aka dauka da za a yi tsafi da sihiri da shi yana nan yanzu a cikin garin nan kenan akwai matsafa a garin nan kenan akwai masu sihiri yanzu duk izalar da take garin nan duk wa'azi duk barin kaulasan da aka yi duk wa'azin da aka yi duk karantarwa da duk abin da ake har yanzu akwai matsafa a garin nan har yanzu wannan ya nuna kenan ba a jin wa'azin wannan ya nuna kenan an samu matsala a garin nan a garin nan a cikin azumin nan ina jin in ban manta ba sai da aka kashe wani haka ne kisan kai fa sai da aka yi kisan kai azumin nan yana kama sai da aka zubar da jini kuma kafin azumin ya kama rikicin siyasa an kashe yara da yawa a nan garin haka ne ko ba ka ba kamar an wayi gari rayukan dan adam ran mutum ya zama kamar ran kaza to kun ga wani abubuwan da suke faruwa wallahi mu tausaya kanmu mu shafa kanmu ruwan sanyi wallahi in kun yi wasa garin nan sai ya gagari mutane zama in ba ku gyara ba kuma dukkan abin da Allah yake fushi da mutane shi kuke yi duk mutanen da suke kisan kai Allah yana fushi da mutanen al'umma kuma Allah ba ruwan sa wai mutum ɗaya ne yayi idan ya tashi uquba idza jaa al bala'u ya ummu salih wa talib yana gamawa ne da na kirki da na banza shaye-shaye ana yi luwaɗi a garin nan luwaɗi ba magana Allah yana ya halakar da al'umma saboda wannan namiji ya nemi namiji wannan wani babi ne da karkai magana a kan shi ana yi kisan kai ana yi tsafi an zo an fara tone makabarta ana yi yanzu abin tambaya ina masu gadin makabartar to ina kira kamar haka na farko dai tun daga sarkin garin nan sarkin akko sako ya ishe maka ranka ya dade Allah ƙara maka girma wallahi aiki ya same ka da ciyaman na local government na wannan jiha na wannan local government da dukkan yan majalisunku da suka yi ta yawon campaign kuka jefa musu ƙuri'a sun ci yanzu ba sa garin wallahi dole ku dawo ku yi zama na musamman ku fitar da garin nan daga bala'in da yake fuskantarsa da sarki da limamin gari da limamai da shugabannin kungiyoyi da manya-manyan jagorori na siyasa ba wai sai zaɓe ya zo a ta yawon yaɗa fasta ana raba atamfa ana raba masara ana raba kuɗi ba to ga bala'i ya tunkaro gari in dai ana son garin nan da gaske to a zo a gyara wannan bala'in da yake fuskantar garin nan wannan shine gaskiya ko ku ji daɗi ko kar ku ji daɗi ko ku yadda ko ba ku yadda ba ko ku amince ko ba ku amince ba na rantse da Allah kuka bar wannan bala'in ya ci gaba da faruwa a garin nan wala ba ku ji daɗin zama a garin ba kisan kai yaro zai ɗauki barandami da gudu ya bi layi ya kashe wanda ya ga dama ya sari wanda ya ga dama ba wanda zai mai magana yaro zai alfahari a garin nan an kama shi ma za a sako shi saboda yana da iyayen gida masu sako shi wannan wanda yake sako mutane ko yayi asara in dai mutum zai ta'addanci a sake shi an yi asara kenan ba mu da aminci akan rayukan mu abu a sace mu a yi mana fashi da makami kuma a bi mu makabarta ana tone mana iyaye to me saura me ya saura yanzu ga shi yaro yana cewa kwana suke suna chatin da 'yan mata sex chat chat na jima'i chat na, na lalata da mace to me ya saura a garin yanzu wani shi ne sakamakon da za ku yi ubangiji in yawo da makami ne gashi nan in shan kwaya ne gashi nan idan zina ce gashi nan idan luwaɗi ne gashi nan in kisan kai ne gashi nan a fili yanzu hannun makabarta ma ba ku kyale su ba yanzu ku mutanen garin nan ba za ku iya kungiya ku kare makabartar ku ba kai kana zaune sai an je an tone ubanka an yanke shi wata rana kana zaune wata ran sai ka binne matarka abin kwakwale ta wata rana kana zaune ka zuba ido sai ka binne kakanka an je an kwakwale shi yanzu local government din garin nan ba ta da kuɗin da za ta ɗauki masu gadi biyar a wannan magabartar chairman local government afko local government ba ka da kuɗi da za ka ɗauki masu gadi ka sa sa makabarta su tsare mana rayukan mutanenmu ba ka da shi gwamnati ba ta da kuɗin da za ta ɗauki masu gadi gwamnati ba ta da ikon da za ta sa wuta a wannan makabarta a zo da mota a shiga kabari a tattaka kabarin mutane a tone kabari a ciro mamaci a yanki fatar jikinsa a fita a garin nan muna da sarki a gari muna da 'yan majalisu na tarayya a gari da 'yan majalisu na jiya a gari da chairman local government a gari da DPO a gari da malaman kungiyoyi da masu wazi a gari da manya-manyan attajirai masu kudi a gari a zo a yi mana wannan ta'addanci a garin shikenan ya zama tarihi ya zama labari Allah ya isa Allah gyara mana da haka muna kira wajibi ne waɗannan shugabannin da na faɗa wallahi na sauke nauyi a wajen Allah wallahi ku je ku kira taro ku magance wannan matsalan kun ga an yi wannan to wallahi ina tabbatar maka gobe babanka za a kai abin ne shi da daddare za ka ji an tona kabarin an ɗauke ubanka an tabbata shi tunda ana binne uban kowa a kabarin ai ana binne kuma tsohuwar kowa a kabarin makabarta ta mu ce da haka muna kira ga gwamnati ta ɗauki masu gadi a sa musu albashi mai kyau ake ba mai sharar kasuwa ma kuɗi ba za a ɗauki mai gadin makabarta ba mutum biyar goma a rinka biyan su albashi a basu torch light a sa wannan wannan sola sola da kuke sawa ku je duk ku cika makabartar da sola tar ana ganin duk matsiyacin da ya shiga da daddare barayi ba da haka ku gyara in kuna son zaman lafiya in ba haka ba wallahi ina shaida muku Allah fa yana fushi da al'ummar da take zubar da jini Allah yana fushi da al'ummar da take tsafi Allah yana wadar yana cire albarka ga duk garin da yake da sifa da alama irin wannan alamomi da kudin ruwa masifa duka ne bala'ai duka sunan da haka muna fatan a ji wannan kira a gyara ni ina nan a garin nan a shirye nake duk kwamitin da za a yi mu haɗu mu yi mitin mu ba da shawarwari ya za mu yi magance wannan in ta kama mu nemi samarin mu ne matasa mu ba su barandami da adda su rinka gadin makabartar nan wallahi za mu ba su wallahi tallahi ko ba ku shirya ba ba za ku iya kare makabartar ku ba ko aljani ne ya zo ku sauke shi gaba daya abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban arshe Allah ya gyara mana halin mu kuma muna jira mu ga me za a yi a garin nan akan wannan bala'in da ya faru wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu